الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الله المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أرى جد وجرم الله سبحانه وتعالى رجال مالي يكرم البركة إلى الأباء وجميع إلى شرع وتنشيد المسلمين وتنرد الآخر يوم الجرانة شكرا سنة يكون أمين دليل حكومة شعبية لوقت الآية ميلادية 2022 barkan da sake kasancewa cikin wannan masallaci na Usman bin Affan da ke unguwar Mustafa Bypass fara da Abuja domin ci gaba da darasi cikin littafin da suka fi salatu da bi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al-Allama Ashik Muhammad bin Salih Al-Usaimi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai ne wannan yi idan masu bibiyar mu ba su manta ba muna da cikin gaba tsohon da bakin Allah ya karantawa sallar farilla bayan karatun mata domin bibiyar da sabai da magabata na kwarai hatta tsohon da mutum Allah ya karantawa ba su yi ƙasa a gwiwa ba inda suka ɗanɗanto suka rawai suka haddato suka kawo masu domin mamu domin an ce wa kai da guda guda su ne mafi su ce shirya da su shirya mazan allah su zuwa nisa sun bi hassalonin su da ke a bayyane hassalonin su da ke a ɓoye ma'ana wanda ake ɓoye karatu wanda ake bayyana karatu duka sai da suke ƙoƙarin na ƙarfi abinda mazan allah ya fi yawan karatu sannan suka naɗa su da rufe ciki da jiro sallar allah bayan ta sai ga ɗaya da wajen allah ya fi sallar asma sallar maghrib sallar ishani sallar asuwa malam yana ma mana da wani sallar ta iya tsawaita raka a kawai karatunta kuma iya taƙaita karatu a kaci ma'ana in ya karanta aya ashirin da biyar misali a raka a kawai wa a raka'atin biyu sai karanta aya sha ko aya sha idan ya karanta goma sha biyar a raka'an farko sai karanta goma a kata ayoyin da ke karanta ayoyin farko sun fi raka'atin biyu yawa wannan duk sallar matsala tun daga sallar kasu ba sallar da zara sallar asar sallar magana ta da shi raka'an farko ta zai malamai masu kundin cikin abubuwa suna bayanin cewa raka an farko manzon Allah wala ba'ala ana ta hikimar ita ce tsawon ta ta da yake bin mai kwadayin samun jam'in zai zo da wuri a ɗan ɗaya fara domin wanda uzurin rayuwa zai zo shi wanda zai iya tawowa masallaci kuma wani abin ya bai da shi gida ko alwala ta warware da makamanta irin wani abubuwa ko su jami'in iya rasu amma iya wani gobe nisa tafiya ta kasance da shi zai gaggawa ya irin wannan shi yasa ba da yasu ba fitar da wannan hikimar Allah ta'ala cewa mutum ala iya yawan ta tsawon ta ga kuma kowace sana kuma duk wanda jami'in ne ya dame shi sallar ta dame shi sallar ta dame to duk inda ake aka kira sallah lokacin shiga yayi to hankalin sa ya mutu duk inda yake da jami'a ne yasa a galabiya ma wannan malamu malik imamu jami'a ke jira Allah ta'ala ya masa amali cewa man fata qira'atul fatiha da fatiha khairu min duk wanda bai masiri kammala karatun fatiha aka ce amin sanin shi ko sallaci imam malik ya ce alkhairi mai yawa ya kuce alkhairi mai yawa alkhairi ya fa mutunta shi da kuɗi ya mutunta shi da shi kuma da ruwa ya tambaye har yi ya kammala fatiha ce amin ba ka cikin masallaci to alkhairi mai yawa ya kuce muna shafi na 89 wannan kuma shi da rasu mu na 38 kenan a wannan littafin haka ne ina sun yi talatin da haka ne to masha Allah talatin da kuma masha a za mu tashi hadisin muslim a can faragar na ƙarshen shafi na tamanin da malikin cewa rawa muslim عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه امام مسلم امام مسلم بن الحجاج الله تعالى يا مصر wanda a littafinsa ya ce sai da ya tattara hadisai sama da dubu ɗari sannan ya tantance ya ba ka ya rage sannan ya yi cikin musulunci yasa ya cewa baya shakka ko'ina a karanta littafinsa iya da madogara wajen yiwuwar tabbatar da littafin siya wa zuwa ne sun yi wa sunar mazan Allah ya ba da su sun yi abin da yaki ne kuma sun yi abin da dukka ba tare da neman shukura ko na ya sa sunan su ba zai bata kuma zuwa ke nisa Allah ta ya kara masa wata muslim ya tafi shi da zuwa ga alisa ibn kudri sahabi الله تعالى قال ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي رحمة النبي كثيرا صلى الله عليه وسلم يا مسجد يقرأ في صلاة الظهر في ركعتين الأولين يقرأ صلى على ركعتين بيفرق في كل ركعة حفظ ثلاثين آية أقوى ركعة وولد آية ثلاثة ركعة فرق في صلاة kuma kusan karatun manzan Allah babu babu maguni a ciki yawa Allah ba maguni ma kowane harafi ya ba shi haƙƙi har ma malamai suna cewa idan manzan Allah yana karatu mai rubutu zai iya rubuta in ka ɗauko biyu da kaka da manzan Allah iya karatu za ka iya rubuta domin bin ɗauki jinki a hankali kuma ya tabbata a karatunsa baya baya a wannan aya da wannan aya ya ƙifu alamun sun aya duk inda aya ta manzan Allah ya tsaya haka yake karatu sallallahu alaihi wasallam to asalan azhar iya karatu ayat da ta dauka wa fil ukhrayn araka'a tibi qadaru 15 ayat manzo Allah kuma yana karanta ayat da mushrik kun ga ya fara da miki ta farko ta bi tsayi a kan rakata anan ne yake tunanin ku a dai mutum suna mu da ba da cewa wata rana wannan sallallahu alaihi wasallam ya tabbata sallar azhar wani sahabi ya zai kabara sai ya samu matsala ta halin islamiyya ko alwala ta wuri ko ba ne kuma da yau ba ana ne ko sai ya koma gida da ya koma gida har ya gidan ya dawo mazala ne da kuɗi a wani haka kuma an ce gidan su iya can wajen baƙi'a makabarta ta gari mai a cikin an ce masu in masu gidan duka sun ce aƙalla dai aƙalla daga nan inda muke nan to gidan za a fita tarihin sai dokin sai dai wancan kawai sai dokin wanda yake kwanta ne kaga akalla zai kuma kilomita uku zuwa amma sai da ya ji da ya je gidan ma sai da ya biya bukata ko shiga ban ɗaki ko abin da ya kama da wannan ko alwala kuma ya dawo a ƙafa ya ji aka bai dawo amma wannan ƙafa matsala bai ya bai sami a tsaye amma misali kuma asalar da zarfa ma asuwa a sallar ƙasa to mazan Allah ya kada musu aya talatin gwargwaron aya talatin kamar ka ɗau suratul fajr gaba ɗaya take ko suratul insan gaba ɗaya take ko suratul sajda gaba ɗaya take duka wani ayoyi talatin talatin to kamar wannan su kuma a wa'ansu ayoyi talatin da cikin wata dogon sura kamar sura mai aya ɗaya to sai yanku kuma aya talatin da sai kamata haka a galibiya mazan Allah ya kada sallar أركعت منكم آية من المحدد أو قال نصف ذلك هو ربي قبله كأنت أركع وفي الأصل أصل الله هو في ركعتين الأولين ركعة بالفرق في كل ركعة أقرأ قراءة خمس عشر آية ركعة فرق على أصلنا كانت تدور آية ومشاهد وفي الأخرين ركعة بالله أقرأ نصف ذلك بربودة ربي آية ومشاهد kamar aya ko aya kun ga dama yadda malamai su kan karfi da mana aiki karatun sura surori da sallah asuba ta da zau domin dama an ce أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أكتب القرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مشكلا malaman tafsiri suna cewa an ce mata qur'anul qadr yu'abbir bi qur'anul qadr li'anna li'anna al-qira'atu fi aqwa domin karatun da yake sanin su bayan sa ya sa ka ce mata qur'anul qadr yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam iya karatu mai tsawo sosai cikin sallar asuba hatta malaman fikin masu ɗarar wani a galibiya sallar asuba ana tsawaita karatu a cikinta daga nan sallah ne yiwu bayan sallah da ita ma ana sa ɗan kada sosai a ja amma sallah asar ana taƙaitawa ba a yi da yawa ko a yi ko kaɗan ba sallah magariba ko taƙaitawa ake ita magarib ba a sa a ja in dai ba da wata lalura taƙaitawa ake sannan kuma sallar isha ita ma mata wasila kamar sallah asar haka sallah wani haka suka nagarta kuma haka wasu Allah ya gudanar ba game da tsarin sallallahu sallallahu alaihi wasallam maliki cewa wa yatahabba fiha yaqra'u ala al-fatiha ma kan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u sahabbai suna kirdawo a cikin wannan saloli na farilla yaqra'u ala al-fatiha haka ne yana karantawa bayan bayan masu kenan ma kan nabi sallallahu alaihi wasallam abin da Allah ya kasance na karanta wa cikin kuma sabai da ciki suna kokarin kutanta abin da manzon Allah ya kasance domin ka'ida da irin guda guda da su an fito da ya yawa irin wannan karatu ka da irin abin da malamai suke rubutawa nan babu abin da zai fito mana fili kai sai mu gane illa kai kokarin tabbatar da addinin irin na manzon Allah wannan shi ne babban ba ruwanka da wasu al'umma da suka saba wani tafiya ta so in dai gaba da haka addini ba ka wasu in dai kana so addini ka yi tudun mun tsira ka yi sallah ta amfani ga ruwa da kiyama ka yi azumi yi amfani ga ruwa da kiyama ka yi zakka ka yi hajji ka yi mu'amala ka yi komai ka sa ran samun lalar sakamakon Allah ga ruwa da kiyama wallahi sai ka kula da irin wannan wani shi ka'ida tunda Allah ta'ala manzon Allah ya furo ya koya wa wani addini wa anzalna ilayka dhikra an tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi Allah ya tsara su kada Qur'ani ga dake ne azzikir domin kai wa mutane bayani ya zabi wa Allah kuma Allah ta'ala manzon Allah kadai ne da ya faɗa wa al'umma ya ya ni Allah ya tafi bi Allah bai amma a yau domin shi dan ya ta yawo da san duniya da abin da ya kuma da ta a gidan suna ba sai ga wasu suna adawa su a gidan suna abin mamaki abin mamaki wanda wanda suka asasa tafiya shekara arba'in da wani albani sun shafa wuyan su jini a kan sun tsaya a kan sai abin da mazan Allah ya nasu wa'an su an ɗaure su wa'an su wa'an kashe su a wannan tafiya wa'an su an musu lahani wa'an su an kore musu dukiyoyinsu duk akan a yadda su addini irin na manzan Allah su sun kafa a da kyakkyawar niyya ba irin mu'ala da niyya da wasu ba irin kuma barazana ba da wasu amma da yake niyyar su mai kyau ce wa an su daga cikin su Allah ya kafa rayuwar sa wa an fahimta na kamar yadda Allah ta halatta cewa a minal mu'minin rijal sadaqu ma'a Allah sun kafa abu kyawaniya waminhum man qada nahara waminhum man yantabi daga cikin sakon da buri ya ce akan tafiyar adalci da ba ku buri su kenan daga cikin su kuma kuma hujja suna dawo su gani Allah zai kace rayuwar su amma barin da kira zai amma sun tafi din wa'ansu suna nan da rayuwar su jagorancin tafiya da kuma sarrafa irin dashen da suka yi a yau ya zo an zama su da su mutane sai gashi sai gashi sun zuce yan mai mutum yanzu ahalu sun wanda in ya tambayi ba a kyau sun iya wani babban malami ya ɗauko su zai ci da sallah ma in da yawa ce ga ahalu suna mai sallah sallah ba ka isa ka bayyana za a kama ka sarakuna ko wani kowa ya ce ni ma ko ne ba ku kuma Allah kuma alhali ba wani sun san zaman lafiya da kuma hanci tunda su ne suke za su yi addini irin wanda manzon Allah yi kiran wanda Allah ya ko manzon Allah ne amma a yanzu duk abin ya zama daura ya zama wani abu kamar kamfani sai ga kullum hizbin da wanda ya kowa iya je abin da ya ji a gefe iya amfani a karanta wa Allah suna hadisi a cinka abin da manzon Allah ya yi amma wani sai ci shi wannan sai ya ji malamin ta sai ya jira an ba shi doka sai ya jira sun gina liya ka kai da da kai da kirista ba ku da bambanci a wala ka da bambanci in dai abin da manzon Allah ya yi ka tabbatar ya yi kake sai ka jira wani ɗan adam ba wani ya ba ku da bambanci da kai da kirista ne ba wani ba ku da bambanci ya sa bin manzon Allah bin su ake gaba gani ko ka gane ko ba gane ko ya madadi ko bai madadi ba in dai yau a ci ga abin da manzan Allah kuma ya gani ba shi abin da kuma idan ka yi addini ka je gaban Allah duk duniya ba wanda Allah ta'ala zai tambaye ka ƴaƴan adam in ba manzan Allah za a tambaye ka ma ba wa ma dinuka sai a ce wa ma nabiyuka ma rabbuka wa ma dinuka wa ma takunu fi zaka rajul ladhi yuzu manzan Allah za ta tambaye ka Allah ya gaggata Ahmad Ibrahim Allah ta lai masa wata rana yana mana lati yake cewa duk abin da sunna ta tabbatar kai to ko an je gaban Allah an ci tsiye ka cewa Allah manzon Allah ne ya tsare duk gazira amma abu ba wanda za ka ce wa da ya yi na bi ka tsira abin wallahi ba wani in ba manzon Allah so da ƙaru suna ku gane wannan suna suna ne mai darajar da albarka kuma sunan ba wai title ba ne irin da 'yan siyasa ko na sarrafa a sunan iya tafiya da aiki sunan iya tafiya da aiki idan ka ce a hannun suna da kyau sai an ga aiki a tafiya da dole sai aiki ya bayyana al'imanu ma kamarahu alqalb an gane kuwa amal bai da jama'a sai ka bai sun yi aiki dole ba za ka tsaya kana kai ahlus sunna ba ne kuma suna tana zuwa kana sasanta kana maki ba kana sasanta zuciya ba zai yi ba dole sai ka tsaya ka kudanta aiki irin abin da Allah ta'ala ya zai to ko dai sama bai da kansu bayan manzon Allah ya wafati suna bibiyar abin da manzon Allah ya cikin karatu sun sana suna kirdano suna bi suna gani kuma suna kudanta wannan a cikin aiki haka ba ne ya tabbata a wannan wa min zalika fi salatul fajr abin da ya faru kamar irin wannan game da sallar asuba malik wa musayyib hadisi da daya روى البخاري ومسلم حديث ياد بن المغيرة من البخاري ومسلم سبتولش واللفظ لفظنا الإمام مسلم لك عن أبي برزة الأصلي لك صحابي أبي برزة الأصلي رضي الله عنه الله تعالى يقال ذلك قال يتشبه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين sittina ila mi'a aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallar asuba iya karanta tsakanin aya 60 zuwa aya 100 tsakanin aya 60 zuwa aya 100 haka manzon Allah ya karanta a cikin sallar asuba amma a raka baya ɗaya a raka baya ɗaya kuma karatu kame da na faɗa mu karatu ne wanda ake bin kowane harafi da ba shi karatu ne babu gaggawa karatu ne da babu san gwaninta a cikin ubirgi ba karatu ne ake domin neman yin zara sai karanta aya sittin ko aya ɗaya ne sai ka su ba haka ba haka yake sallallahu alaihi wasallam hadisi na biyu rawa muslim an abdullahi bin sabi radiyallahu anhu imam muslim ya fito da hadisi da ingantaccen isnadi zuwa ga Abdullahi bin Sa'ad radiyallahu anhu ala yake cewa sallana annabi sallallahu alaihi wasallam subha bi makka amma Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaka subha bi la nahiyya da jumu'a kisa shi Abdullahi bin Sa'ad yake cewa manzo Allah ya fara sallaka subha wata rana a gari ba fas tabta suratul mu'minin sai manzon Allah bayan kammala karatun Fatiha sai ya fara karanta suratul mu'minin qad aflaha al-mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lil zakati fa'ilun ya karanta wannan sura hatta ja'a dhikru Musa wa Harun sai dai ji ambatan annabi musa da annabi haruna a cikin sura an gane ku ta inda yake cewa wani allama da maryam ba ku baya wa awaina wa ma ila rabbikum la taqrir wa mani ya ayyuha rasul kulu min at-tayyibati wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim sai da manzon Allah ya yi wa rubu a cikin suratul mu'minun an gane sannan sai manzon Allah ya yi abutan ina haka da kwari daga farkon sura zuwa wannan abutan annabi musa da annabi abu ayoyi wani a cikin da duwar da cikin suratul mu'minun daga farko zuwa inda Allah ta'ala yi ambaye abutan annabi musa da annabi abu da cikin sura aya da inda na ayoyin da inda au fikir isa ko an fitar da isa ismail ya samu kawai ya samu a wannan wahabi ko a fitar da nabi musa ne da annabi harun ko a fitar da nabi musa muhammad bin abbas ya shi yau kaga ka'ida da ta malamin hadisi shi musulmi sai ke cewa wanda ya wannan hukuntan ba su hadin ba ba su hadin ba wanda ya rawaita a wasu hadin shine mu'amul bin abbas yine shi ya samu shakka ko dai ambatar annabi Musa da annabi Harun ko dai ambatar annabi Isa tsakanin ayat ta fi zuwa hukumar su sai yi rukuki a raka'a ta hukunci a wutala ko a rike akwai da biya sallallahu alaihi wasallam salatu baraka shi a su marwata da samu ibtila wa ce an wata annabi Musa da Harun ba an ce an wata annabi Isa ke ne da manzon Allah ya yi wannan akazatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam sal'a sai manzon Allah ya kama biyoyin sa baraka sai ruku wa fi riwayati fa hazafa fa faraka a wani a wata bayar ta manzon Allah sai tsaye da karatu ini fa hazafa ai ma'ana fa waqafa faraka sai manzon Allah ya ruku amin jama'a kada zalika amur fati kama fi sunan nasai wannan kuma abin ya faru a shekarar da aka samu fatu maka gina shekara ta bakwai karshen ta bakwai zuwa ta takwas na yi bayan hijira a wannan shekara aka wani kamar yadda imamu nasa'i ya aka yi aka yi wacce ya tafi shi hadisi na game da magana game da sallar asuba ko karatun sura bayan sallar a sallar asuba rawa muslim ayyuka imam muslim ya fito da hadisi kuma daga jabir bin samura jabir bin samura sahabi radiyallahu anhu Allah ta'ala kare da shi ala yake cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karatu a cikin sallar asuba biqa wal qur'an al-majid iya karatu qa wal qur'an al-majid a cikin raka'a ita ma'ayoyinta su kawar su bakin su yi ta wani dubu haka ne su gawo wa fi ruwayatin fi kawo wal ƙur'an wani abu can ya ce wal ƙur'an da maji a wata ruwaya a wata ruwaya kuma ƙawa wal ƙur'an su ka tsaya wata ruwaya nuna wani hauka da makamantar su girma wani ahmad akwai ruwaya da imam ahmad bin hanbal a cikin littafin sa musnad imam ahmad bil waqi'a wa nahwi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul waqi'a a rak'ata farko da makamantanta suratul waqi'a kuma da ayi guda 99 hadisi da kuka gaba da karatun sallah ta sallar asuba rawal bukhari an ummi salama radiyallahu anha imam al-bukhari ya kula da hadisi ya kula da hadisi ne da take isnadi zuwa ga ummul mu'minin ummi salama da jama'a Allah ala take cewa shakau shakau ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki ala tufi min wa'an nas wa anta raqiba wa fi riwayati إذا أقيمت الصلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون وطف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور أم سلمة الله تعالى قال لها الكتاب وترانا أنتم بأيدي الحج الكتاب إنما لما سنة سوى حج بوفانا إنما صلى الله عليه وسلم بيتي أنت لإيتا تتي شكوت إلى رسول الله سنكيوا مزال الله وكي kan ina da ita da ruwa an gane ko ina shi kawo ba ba kai to ba kai to kuka ina hawaye da kaci duka ne na tsammani amma a shakawa shine kukan zuci kala inna ma ashku wasi wa husni ila ma kada sami Allah qawla allati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila ma akwai tana ina a shakawa irin ka kai hoton wani abu ya dane ka ba ka da kuzari ko ba ka da yankin kai wani abu cikin barwa to ita ummu salama ta kowa manzon Allah ko ta cewa ka abin da ke damu ta anni asaki ce ni ba ku dan abin da ke damu na yanzu kuma ga shi yadda na ce iya wa kan lafiya kuzari domin akwai gudu daga bai suke mabazos sai manzon Allah ce ku fi min ra'ayin kar ki ga cikin cunkoson mutane ki dinga dawa duka bayan mutane tunda kina da lalura amma tsanin Allah ya bada damar cewa kar ta shigo cikin cutu sai a baya baya can tana yin iya za ta yi abin da za ta yi. ko an tawa ki ba sai cikar maki da kudin ka kuma kina kara kuma ki dinga zagaya an ba ki wannan dama har da dama ba na su ne. A to mai gida ne mai gida. Ana kuma wani da ta yi kuma su ya bani. Sai ta kiyaye kawai a kara kuma kuma wani. Wa fi ruwa ya ce a wata ruwa ya ce. Iza uqimatu salatu subh har ba ta ce wato idan aka gaba ta yi ba ya ci bari ya tare sallar asuba idan an tare sallar asuba duk mutane suna sallah ke kuma fa kufi ala iri ke ki haura kuma ki ki dawa ne a kasa wannan su sallu a lokacin da tsirgin da mutane ta yi mutane suna sallah an ba ki dama ki dawa ki a daidai wannan lokacin ta ce faɗin sai da karɓa wannan abin da masu Allah ya sai da dawa gida a lokacin wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ila jambil bait masu Allah kuma iya sallar su bari mutane a gefen ɗakin ka'aba ya karo bi turi wa kitabin murdu iya karanta wannan sura wa turi wa kitabin murdu ita ba tana da ayoyin da su bai dona akwai tsanan kuma ita wannan mata ce a gidan masu Allah ta hanyar ita wannan kaga irin kaifin basira sabai da kuma hangen nesa irin nasu da kuma rahin manufa irin nasu da kuma addini ne a kansu kaga ita abin da ta tambaya an ba ta mafita ta ga ta tana da wabinta bisa mafita da mazan Allah ya bata amma kuma hankalinta ya kiyaye abin da mazan Allah ya gaba ya kiyaye a lokacin ta ji manzon Allah iya karanta suratul turi a cikin sallar asuban da yake jan mutane liman bayan ta hakaito ruwayar da irin abin da manzon Allah ya bata umarni bayan ta kai mai kokin larurarta amma kuma sai ta yi kusurin wani abu ta haddace wanda zai amfani da mutum ci gaba ta haddace ta ga abin da manzon Allah ke karantawa a sallar asuba a wannan al'adar jiya domin su addini ne a zama su ba ku yi روى النسائي الرجل من اصحاب من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امام النسائي يا fito da hadisi da ingantaccen sanadi zuwa ga wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam wata sahabi ne cewa manzon Allah ya yi sallar asuba fa qara'ahu fantabas alaihi fantabas alaihi manzon Allah bayan ya kammala karatun fatiha sai kan da suratul rum surar da ke kasan suratul al-qur'an sai karanta ta fanta masa alai a lokacin a cikin surar karatu ya dan ya dan shigi da fitowa manzon Allah shi wani sahabi ya kiyaye to malamai suna cewa an ce abu ba ba ba sunan sahabi wannan suna da dalili a ɓoye sunan rawun a ibada a cikin ilimin hadisi na faɗa masu wani suna idan aka yi tadalisi to hadisin zai iya ɗaukar martaba da inganci amma kuma ta dalilin akwai wani zuri da zaki idan su ɗin suka ɓoye sunan sami ba su bayyana domin wata manufa don kada ‘yan baya su gaggazawa sahabi ko suna ganin kamar bai cancanta sahabi a cikin yayi wani ba akwai manufa da suke ɓoye sunan sami su ne da yan wani misali kamar lokacin da ka ja a amaji babba da ta tsari da masu wani balarabar ko ya shigo masallaci ko sai kawai wannan shiga matsari a cikin masallaci kaga kuma sai ka koye shi aka ce ja a wasu kaga in yanzu ne musamman masu zafi ko in ada da tuwa wai sai wai sai wani ne matsari a masallaci wani ma sai ka wuce kwatar magana yau ɗan gaba gari wani da gaske yau sai aka koye sunan domin kada wa an fara ga wannan kuma sai aka ce arnotuli domin abin da ya faru shi a za'ala ya ɗarfi kura da ke shi kuma waɗansu za su ɗau wannan sahabi da kan cewa me yasa har zai kudin maganar da kamar za ta yi kama da gaza ga masu musulunci amma ji wata cewa masu ala iya ɗarfi kura da ke shi wa'ansu ba su ɗauki cewa hatta masu ala yana cewa shi alƙur'ani mu'ujiza ce ta Allah mu'ujiza ce akwai lokacin ma da yake karatu ba wani baya ba ne tsere shi bayan an sallama sai ke cewa wai wani ka baya iri ga cikin ma'adata a lokacin matsala shi matsala ina suke ce ya ƙwararri da tsere ne mutane ne su matsala ya masu ne ko an shafi ayar ne ta ga bazan ce ka za kuma ko an shafi masu ne ba ne na yi zangaye na yi gaba da su saboda irin wannan ya sun saboda ya koyi suna wannan sami domin kada shi ne ya rawaito inda manzon Allah Qur'ani ne ne yi ma zai iya bayuwa wasu ga yaran da su kwaba ne kwaba Allah wa ala hadisi na gaba jima da wa muslim an amru bin qayyid qayyid radiyallahu anhu annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaqra al-fat wa sahabi am bin qayyid yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu sallar asuba إياك والليل إذا عصعص والصبح إذا تنفس والسورة والنفس ها إن ذاك موت والليل إذا عصعص ولما أبو لوحد إيه تكوير تكوير آية 23 إلى نعم آية 23 تكوير يقول لهم وقت da ba su rage bakale daga sun fada amma wani masara ta bi da fanya iya samun wanda ke cewa wallah ba ala yawa ya ce yadda maza ya karanta wannan su wasu su ta koyi a cikin salar su hadisi na bakwai rawar imam muhammad a wajen min ahalin madina imam muhammad bin hanbal allah ta'ala ya kara masa rahama da ya ce shi ma akwai sanadin hadisi ba wani mutum daga cikin ma'abota gari mai annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sami'a hu yaqra fi salatil fajr sai ji manzon Allah yana karatu a cikin sallar subha yana karatu qaf wal qur'an al-majid yana karatu wannan sura wa yasin wal qur'an al-hakim yana karatu kuma yasin wal qur'an al-hakim akwai karatu baru cerita tentang pendidikan masyarakat. Hadis ini terkos gambar kartu Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam rawa Abu Dawud Abdul bin Juhayn Juhayn wa tuan buat awak lokaci wani kawai a gefen garin Madina annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fi subh wa tarana Allah sallallahu alaihi wasallam shi wata sahabiya ta Allah ya rahmata sallallahu alaihi wasallam da iza zulzilat al-ardu zalzala ya karanta wannan sura mai ayin da ta fiya ka a cikin kintai a koyi guda biyu duka fala adin an siya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam am qara'ata zalika am yace shi sahabi ta ce ba sani ba manzon Allah a amanta wa ya sallaka suba ce ya karanta sura mai aya ta tsayarwa ce ko kuma a'a ya karanta ni iya sani domin bai saba yi an gane ko wasu ba za su ce a tafiya an ba mutum dama a tafiya ya take ta karatu sallar su ba domin irin yanayi da dawai ya yi tafiya wanda aka baka dama haka yi sallar da za ta da su raka biyu magai abin da isha a bawar azar da asar magriba da isha an baka dama ka haɗe shi a lokacin da yake yi su ka wasu ba da su ce a tafiya ma kuma su ce a manzan Allah ya wani ibn jawaz jawaz ya halatta ya halatta ba wai in ka karanta ne wani ya halatta amma da sassarin irin da masalai ta tafi da salolin su ba haka ne amma jawazan ya halatta ne kamar yadda wani kiwon labarin cewa akwai wani imami a gosu wata rana an kira sallah an ɗan jira ne don yanzu ko ne mun iya zuwa wani gari da ishira da masallaci duk ba su zuwa ladan ya ikama ko ni kabbar sallah ne ko sai ga kullu Allah sura ta biyu ya gara da kana abu bare ta can ne da zama mu da cikin sallah ya kusa da kuma ka wannan yayi bisa niyyar wallahu a'lam ya koyar da su cewa suna makara wani ka san wani jawabi wani ba zai ba kuma gida ba sai ya kiri ya fara ai wani yi kuma ne tsawon tawaki yayin yana su duk da siya ya yi ba siya kan fasiri shi ma bai yi mu da yanzu da kalin man da gani bi siya da almalami ko wanda jami ne mun zai kuma da ne ba ko rasulaci su da shi ga wani jawabi ya man yayi ne da niyyar koyawa man cewa su ya kamata su jira liman ba liman ba ne kamata su jira su wani ne ka'idar din sallar liman da mamu kamar da magabaci wala wala malikin cewa حديث جزاء أولا كما تسلم الصباح روى النسائي عن عقبة بن عامر ولابن سعود نجد شوية وابد يا نيوت المسيرة يا مشاي وعن سمسيرة قال لي كما أن الإنسان سكشن أما إيا يا كنت يا بني يا ويا بني ما نجد يا بني
Wai dangin shi ba cikin wuri.
Yau, magana ta Islamin kalimar Rosetta. sai ya zama ne su yaro amma wasu abokan adawa su ne ruwa yawa amma da gaske ne abu da ne da yaro kuma da ne amma tabbas ya zama sira tabbas ya zama chai to za mu yi dubu ne ga wani amma da dubu su ci yaro kuma muna yawo yawo daga nan kuma an da zai saka mu su ne su kawo mu su yau shi ne a sakwai da ba da yawa amma ba da yawa amma da daga dubu ne kuma bayan yawwa daga bilibir bayan da nuna A'a wajen da akwai da kodulashi ne, za a samu na halamar guleshi ko?
baji ba Ashe, tsari da nuna ga ɗan gidan da ya zauna ko zai ne.
a da nuna eh an da ta za su yi bayani idan ka ji an ta za su yi nuna ba yawwa shi kuma bin adam ta kwasi da sami ne zo afirka lokacin mamaka ba a lokacin mamaka ba ne zuwa yanzu da musulunci kuma yadda mafi masu yan kasuwa daga cikin masu da'awa a lokacin daga cikin kuma masu da jihadi waɗannan ɓangare guda ku sun taimake shi ya isar da musulunci ya yi nisa da masu da bai jura ba wa kuma bin alin allah ta'ala ya kare da shi yake to an nan su ala da sallallahu alaihi wasallam alin mu'awwazatai wa kuma ya tabbai manzon allah game da قل أعوذ برب الفلك إذا قل أعوذ برب الناس سنة مؤوضة قال أعوذ حكم يجب فأمن به ما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه فأمن وترانا وأن المسؤول يقول لي فلك إذا ناس كده مثلا الله يتقوانا لي يتقوانا لي من جد صلى الله عليه وسلم karanta falaki da nasi irin wanda waccan limamu ne yau kuma ne ba suna yara yau ya karanta falaki da nasi kamar yadda kuma ya ce wata mazan Allah ya cikin su hadisi na goma kuma na karshe game da karanta suna su zalan su ba rawar bukari wa muslim an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fi juma'a fi salatul fajr daga sahabi abi hurairah Allah ta'ala ya gare da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a sallar asuba kuma ta ranar juma'a sallar asubar washe garin juma'a manzon Allah yana karanta suratul sajda da suratul insa alif lam mim tanzil as-sajda da kuma hal ata'al insa wannan cin magana har yau duniya haka in dai asubar sal an dai asubar juma'a raka'a ko da yake to sajda raka'a ta yi suratul insa har ya kammala ya kuma ga Allah a yanzu ma akwai imamu da su da wannan wasu kuma suna so su yi imamu sun kisa masu goyon baya idan akwai wani ne zama ma ina kokarin rayuwa wannan suna amma mamu na sun yi suna ta kai kore ko ina tsawaita karatu ina tsawaita karatu kuma wannan su ne ke sun baya a cikin wanda na hari ko dukiya wannan sun je a zuwa ta tare juma to sai da da zai san sun ci karatu har Allah ta lafiya shi amin tana salatu zuwa karatun sura ta salatu حديث نحيا سبق حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم أقول حديث دي قبالنا عن سعيد وعند مسلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في ركعتين الأوليين كل في كل ركعة حضر ثلاثين آية وفي الأخرين حضر خمس عشر آية وأنا حديث يعني وأنا حديث مكبري شوى ركعة وكما صلى الله عليه وسلم أظهر باية فاتحة yana karanta aya talatin gwargwadon aya talatin a raka ta biyu gwargwadon aya talatin hadisi na biyu rawa muslim rawa muslim an abi sa'id radiyallahu anhu qala laqad kanat salatu zuhri tuqam abi sa'id yake cewa wata rana manzon Allah ya tsaye da salat Allah an yi kama an tsaye da salat Allah fa yazhabu sa'i ila al-baqi' sai wani mai tafiya ya zai sallah sai ya juya sai kuma har da iya makabartar ke nan wanda makabartar mai da wanda iyayen mu ne dukkanin su na kuce sai na usman abdullahi da umar abdullahi da abbas duk suna wani makabartar da su allah ta lai kara musu a babi'a sai mutum ya zo masallacin wannan allah sai mutum lalura ta sami sai ya juya ba ya tafi har babi'a sai ya ƙarfi halittu da ya je can ba sai ya ƙoƙarin biyan buƙatarsa mu ɗauka kamar su gabar da musulun sun yi tawabba bayan ya biya buƙatarsa da yana wala sun ma ya aiki wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyar ka ta gula ya zo ya dawo ya samu zan Allah iya cikin ka a hukumi rufi min ma yau da wumilu a irin tsawaita wa doki mata ina wanda suka je ya tafi daga masallacin manzon Allah zuwa makabartar Madina zai bayyana eh ta bakiya daga masallacin sa a da su a da su
Cici da katalin su ke.
eh to a yanzu ko kuma bayan fituhat yayi yawa ko kuma abubuwa sun sa a masu da abu masallacin masallacin da kuma Masallacin da ya sasi na yau da ba a yi a cikin yau tun lokacin kuma zuwa usman kai kuɗi da wani sun buɗe masallacin yau wasu ma ba ta ya ce malamai suna cewa ba da zai amma da yadda abin yake lokacin masallacin yana tattara tunanin wani salatin da limanin ya gama wa salatin ya ga yanzu ba ba nan ba shiga nan ba yau ko kuma ga bakon ba ce an tare ka ma yanzu da shi kuma da shi kowanne a wani yau kafin zai da ga masa ga wani yana cewa duk da hakan kuma dai mun makabar suna kusa masallaci ai karatu ba na wasa ba na wasa ba kuma iya haka ne ba haka ne zai tafiya kan sai a kai yanzu da kuma na ba ba ne da ake da abu ma kula da yawa da yawa a ba ta ba za ta duk da su amma ta ba a matsayin wani yawa karami ne min mai kawai saboda ke kawai ta graka a farko da mazan Allah ya ke kawai ta graka ke shiga a farko da mazan Allah ya ke sallallahu alaihi wasallam hadisi na uku rawa muslim an jabir bin sam'a radiyallahu anhu imam muslim ya rawaito hadisi ya tabo hadisi da ingantaccen isnadi zuwa ga jabir bin sam'a Allah ta'ala ya kare jabir shi kare ta cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya tarawu fi zuhri bil layli idha yabki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sallar azhar bayan safiya yana karanta wallahi da ya fi ba bakiya wafin asiri na hidari a sallar asar ma kusan kucin haka ne wallahi da ya fi tana da ayoyi goma sha da sha biyar sha biyar ne kuma abu ne kuma ne wafin asiri ita ma kusan kucin ma wafin ruwaiti ya karo fi zuhuri bisan bisan mawafin kala'ala manzon Allah ya karanta wannan sura a sallar kaza bi ayar da mutum sha ta sabbi isma rabbika a sallar kaza wa rawahu Abu Dawud bi nahwu Imam Abu Dawud ya fito da hadisi makamancin wannan wa zada sai ƙarin cikin wayarsa wa salawatu kazalika illa subha duk sauran salloli kusan haka kwatankwacin haka in ban da sallar asuba fa innahu kana yutiluha isalar sababa da Allah ya tsawaita karatu hadisi na hudu rawan nasani an barra bin azib radiyallahu anhu barra sahabi Allah ta'ala kare da shi qala in ta kunna musalli kalfa nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa mun kasance muna sallah a bayan manzon Allah sallar kafa kaji yan gata ke manzon Allah ne ne masu kuma kaga wannan sallah kuma ita ta kalle فنسمع منه الآية بعد الآية سيكي تشوى كنت صلى الله بقى بينك daga fatan hasuwar duk su ake amma shi sahabi da ba yake cewa manzon Allah fa nasma'u minhu al-aya ba'd al-aya min surati al-qumar zari a cikin sallar Allah yana kan surati al-qumar da surati zariyat amma ba za ki ce muna yi manzon Allah iya bayyana aya ko aya ba dan ma bayyana wa dikko ba za su su bari ba amma jana yace fa nasma minkum aya wa adab aya mun kaji aya aya sai kuma ya nisa can sai mu ji mu mu aya aya a cikin surutu kuma da su bari wanda kuma ya halatta limani manzon Allah duk sanda ya ta koyi karatu lokacin ya bayyana aya wannan ba matsala ba hadisi na biyar rawar nasari aidan an anas radiyallahu anhu qala anas Allah ta'ala ya bada dai inni sal inni sallait ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anas kirani sallait bi kawai ni mun yi sallah da manzon Allah tare sallallahu fa qara'a lana bi hatin suratain bi rak'atain sai manzo Allah ya karanta wannan surun guda shida ko biyu sabbi ismu rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghaibi kaya aka aka ko bai ko aka an ya ce da ni an sallah ko manzo Allah ya karanta hadisi ne shi da manzo sallallahu alaihi wasallam bai karanta da ya cikin sa wa rawa aidan an jabir bin samra radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi as-subhi wal 'asri bisama da turuji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu sura a cikin sallar azhar da al'asr bi was-sama'i da turuji da was-sama'i matat wa nahwihima da makamantansu ya karanta was-sama'i za ta turuji a raka daya ya karanta was-sama'i wa dhalik a raka abin jana yau a sallar azhar ko sallar asr ne yau wa huwa inda ibn dawud kuma hadisin wannan abi daure ya fito shi hadisi na takwas afwan na bakwai a rawaito irin surorin da manzon Allah ya karantawa a sallar azhar rawa Abu Dawud an ibn Umar radiyallahu anhu dawo ya kawo hadisi da isnadi har zuwa ga Abdullah da Umar Allah ta'ala ya kare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam sajada fi salatin zuhri manzon Allah ya yi sujudi a cikin salama wannan wata sujada ake nufi gina wata sujada ce wani yawa sujudi tilawa yawa ya yi sujudi tilawa a cikin sallar nan sun maƙa sannan sai ya tashi fara ka'a bayan ya ƙara aya ɗaya zuwa biyu sai ya rubu wa aina annahu qara'a tanzil as-sajda sai muka fahimci manzon Allah iya karanta wacce sura da yake karantawa a asuba sallar juma'a an gane ko asuba asuba tare da juma'a yace sura sajda a cikin akwai su da ciki ko yau ta tajawar da duk madal mazaji ya da wala ko kuma qama'an wa mimma razaqnahu min fuqu yau a daidai kuma akwai su da idan manzon Allah ya yi su jira kuma su jira tilawa su jira da yake ba a wata kabbara domin ta kana ta za ce Allah ba ta ta so wannan kusa ya ce kabbara ba an bai gano ba kuma wani tasbihi da ya ce na musamman ce tasbihi ne na wani tasbihi da ya ce subhanahu wa ta'ala ala wa subhanahu wa ta'ala wa malaikatu wa abin da ya kama an gane da yau wanda ke kuma sunna ce mina da ke da bamu akwai karancin sani a wani ya kamata ne mai ya faɗa mutum idan zai karanta sura wanda akwai sujada a ciki kuma zai yi idan an zo kama bayan yi kama sai a cikin raka a tafi ko akwai sujada ko a raka a tafi akwai sujada da masu masallacin lokacin tajiri yana wani ana don wani sai ya yi rukuni ko ya makale a mana ba rukuni ya kai yawa amma ka ce akwai sujada ya samu da shi sujudu ya ke soya a yi sujuda ɗaya a kan rukuni ya fara ka jurar da ta wannan Allah yana yi musu abai masu lai amma kuma an ba ku ba dole amma yi kuma suna ci kuma akwai rana ala ta lai zama a karawa ta salatul juma haka a karatun da mun Allah ya yi salat juma rawa muslim da rawa muslim an abi hurairah radiyallahu anhu imam muslim akwai hadisi da ingantaccen isnadi zuwa ga Abu Hurairah Allah ta'ala ya kare da shi Ali ya ce inni sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra an himayar mutum ni da kunne na ji Abu Hurairah na ji manzon Allah yana karanta cikin sallar Juma'a yani in Juma'a fi rak'atil ula wal munafiqina fi rak'atis sadi iyaka da suratul Juma'a da suratul munafiqin daya aka ta farko daya aka ta a sallar juma'a ne wa rawaitu an umar bin bashir akwai hadisi daga umar bin bashir kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fil idaini fil juma'a manzo Allah ya karatu sura cikin idi guda biyu idin azumi da idin da idin layya wa fil juma'a kuma da sallar juma'a sabbi isma rabbika ala wa hal ataka hadithu ghashiya a galibiyar idi guda biyu manzo Allah wani yake karantawa a galibiyar juma'a bai da karanta wannan sura hadisi na gaba rawa aidan an umar bin bashir radiyallahu anhu wa su'ila ayyi shay'in qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam siwa sura juma'a ake tambaya cewa wace sura manzo Allah yake karantawa a sallar juma'a idan ka dauki suratul juma'a qala ko fa qala sai aka ce فقال فيه كان يقرا هل اتاك حديث الرجل سيتي من الله yana yawan karanta hal ataka hadith babashi a cikin sallar da yake a ranar juma'a ko kuma sallar juma'a da yake da wuta warwar imam ahmad bin abdin bima imam ahmad kuma ya rawaito da wannan lafazi bima kana da bi sallallahu alaihi wasallam ya karanta juma'a da ne kowace sura masu Allah yake karantawa ne a sallar ma suratul juma'a tare da sallar juma'a akwai tare da suratul juma'a a sallar juma'a iya yawan karanta suratul juma'a to bayan suratul juma'a aka ta farko ce ke goyawa aka ta bi sai shi umar ya ce hal a ta hadis wa gashi manzo Allah yana yawan karanta wannan sura a sallar juma'a hal a ta hadis wa gashi da sabbi sama da fiqla ko suratul juma'a wa hal a cikin hadisu na wasu ya fiye yawan karatu da ne wanda kuma wasu karatu da ke bayan wadda ne wallah ba na kamar za mu tsaya insha Allah in Allah ya kuma ba mu za mu tashi karatu na Allah ya cikin sirri na su abin da muka daidai da Allah ya ba abin da ya kuskure kuma Allah ta ala ya ya yi ma Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kumbita Allah ta ala ya nuna mana kuɗaya kuɗaya ce ba mu kumbita muna addu'a Allah ta ala ya ji ɗauke shi kamar da kuma saboda lafiya mu da muna kuma Allah ta ala dukkan mutum na alheri da Allah ta ala ya ba mu اللهم صل على سيدنا القاسم صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا كاسوا الى Malam Musa ya jarabawa ya ce abokawa kuma a roƙa masu da wani kuma Allah ta yi ba su kuma na kuma Allah ta yi dace da su ke ba su kuma da sun bikin da yawan wani ya da wani da ta kiwo muna addu'a ga abokan sa cikin Allah ta yi da su ga abokan su kuma ba su da lafiya Allah ta yi ba su da lafiya da kuma su yi roƙa ko kuma Allah ta yi ba su da kuma Allah ta yi yawa na kuma Allah ta yi da shi ne da su kuma yi shi ya samu lafiya da kuma
malam kuma Allah da aka sace yaron da aka sace na hadin an kuma ji samun mutum biyu da suka ɗan yunkurin shigowa da sunan yana hannun su a ɗan yi ciniki da su to dai ba labari an kama su an yi nasarar da kai su an kama wasu suka masu a a eh to sun ce dai yana hannun su da an yi ciniki su ma aka masu eh an kama su amma suke a talauci ne Allah ya bayyana ya Amina na malam da yaron da yaron shi ne ke bai zai da wani Allah a yi an a tafiya ta yi nisa a yi sun da sun yi kirari ya wasu kuma a kama su a yi ba su ne da shi yana ta sa bayyana shi sun yi kuma sun yi wani rayuwa sai malam wani abin al'ajabi wallahi je da ya faru da ni wani ban Allah ya kare ta zuwa kasuwa magidanci ne kawai yana neman taimako sai na ɗau abin da yake jikina sai na raba jirge da zai cikin jima fara tafiya na gashi na tafi na rabu da shi bai fi awa ɗaya ba Allah abin da muke da Allah ya kashe so goma aka damu shi Allah ya damu da shi wani bawan Allah bai san da ba haka kawai sai ya ban kuɗin nasa ba wallahi kawai kaga wannan zai kai cewa a yi taimako da kyakkyawan niyya nan ma Allah ya kawo wannan zai taimako Allah da taimako wannan ya kawo ishara da cewa shi ya yi abin da ya taɓa da gari to daga kaɗan ya shi taimako da mun kwanci mun kai idan kai kyakkyawan niyya ba sai ta yi da Allah ya taimako Allah ya
Stop this. thing.
Thank you.